بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة يونس الله يشهد للذين حسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطع ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله يشهد للذين أحسنوا الحسنى ga waɗanda suka yi imani su ne allazi na arsanu ɗin suka kyautata alhusna su suna da aljanna lillazi na arsanu alhusna waɗanda suka yi imani da allah sallallahu alaihi wasallam suna da alhusna ita ce aljanna waziyadatun suna da kuma ƙari akan aljanna din bayan an ba ku aljanna sannan kuma ga ƙari hiya nazar ilaihi ta'ala ita ce ganin Allah mun yi bayani shi ganin Allah mataki mataki ne matsayi matsayi ne kowa akwai yadda zai ga Ubangiji maɗaukacin sarki. Ruwa min hadisi Anasin, an rawato daga hadisin Anas ɗan Malik. Ƙara ce, su'ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an ƙaunishi ga faɗin Allah ta'ala وزيادة من أكل في زيادة أمنا للذين أحسنوا الأمر في الدنيا لهم الحسنى دون أركة أركي لكف أمر هنا سنة الحسنى ومنزل الجنة إن جمع الله صلى الله عليه وسلم يتي أجل أكل في الحسنى إتتي الجنة وزيادة shi kuma wajiya da din annazar ila wajahin lahil karam shine kallon fuskar Allah mai girma wa qawlu Abi Bakar Siddiq shine zancen sayyidina Abu Bakar ma'abocin gaskiya radiyallahu ta'ala anhu wa Abu Talib shine zancen Ali dan Abi Talib karamallahu wajhahu wa huzofatu shi ne zancen malam huzofatul yamani wa abdullahi bin salikin wannan fassara ita ce fassara abdullahi dan saliki wa ka'abu ujrata wannan fassara ita ce fassara ka'abu dan ujrata wa ka'abu al-ash'ari abu musa al-ash'ari malamin nan masanin al-qur'ani sahabu shi ma fassararsa kenan wa sahabu rumi fassarar malam sahabu dan rumi kenan wa abbas fassarar abdullahi dan abbas kenan waɗannan jirgin jirgin sahabban suka ce abinda Allah yake nufi da للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كده ويرهق وجوههم كفر فسكر شد gani ba ko baki ba zai hana da fuskar su ba wala zillatun ko kuma wato inuwa wacce take nuna fuskar ta baki sannan kuma ma'anarta shine ta ɗaukare kana ɗan fuskar mutace ana ganin wani yana cikin damuwa to wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla ulaika ashabul jannati wa'an da aka faɗi siffofin للذين آتوا الحسنى والزيادة أولئك أصحاب الجنة سوء كرا إن الجنة وهم فيها قاعدون أعطيش بسكن الجنة لا كما تدوم أتشكنت نعم والذين كفروا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت قلوبهم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من أرسل كأنما أغشيت وجوههم قطعا من اللون مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تسوى الجنة بس كشفتين الجنة الله يسامي تشوفوا ya ga hadisin imam muslim daga sahabin rumi an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an samu zance daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace idza dakala ahlul jannati lil jannata idan ɗan aljanna muka shiga aljanna insha Allah قال الله تبارك وتعالى sai ubangiji madaukakin sarki ya ce da 'yan aljanna to hana da shari'arin abidukum kuna son wani abu in ƙara muku ana zaton da 'yan aljanna farkon ruwa sa su ce arin tubajjin wujuwa na ci ai ubangiji ga su kasa fuskokin mutum ya fari domin tara ayyukan turkinu na nijar mata ba ka shigar da mu aljanna ba an ba su ka shigar da mu aljanna ubangiji wa tun jina minan nan ka tsayatar da mu gabarin shiga wuta ƙara ce wa ya ci hijaba sai a yara hijabi fama أعطوا شيئا أعد إليهم من النذر إلى ربهم عز وجل bayan an shiga aljanna bayan duk ni'imar da aka samu a cikin aljanna fiha ma la ana ra'a wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar bayan an ba da abin da ido bai taɓa gani ba duk abin da ido ya gani a duniya a aljanna zai ga kayan daɗin da bai taɓa gani ba fi ma la ainu ra wala uzunun sami'at duk wata magana da kunne ya ji mai daɗi a duniya a aljanna zai ji wani magana kuma wata tafi wannan daɗi wacce bai taɓa jin ba sannan zai haɗu da abubuwan ni'ima waɗanda hankalinsa ko tunanin shi bai taɓa kawo mishi wannan ba ubangiji ce duk ba mun muku wannan ba ce eh sai a yaye hijabi idan aka yaye hijabi sai 'yan aljanna su ga Allah maɗaukakin sarki wato shi ganin Allah ya fi aljanna da abin da ke cikin aljanna daɗi shine ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira ranar da wasu fuskoki za su riska me za su riska suna haske suna ƙyanƙyami za kuma su ga ubangijinsu maɗaukakin sarki sai ya ce ni
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وزينا بينهم
ubangiji maɗaukakin sarki ya ce yau ma na ashirahun jami'an sun na kunu lillahi na ashiraku makarakum antum da shirkarakum وذكر بينهم وقال شركاؤهم ما كن ما كنتم إلا ما تعبدون to ubangiji da ya ce wallazi na kasa musayyi'ati waɗanda kuma suka yi tsuwurwuri ma'ana suka aikata mummunan aiki a duniya jaza'un sayyi'atin mithlaha sakamakon ta mummuna a gobe kiyama irinta wa tarhaqahum zulmatun su kuma wannan kaskanci da bakar fuska wanda aka ɗauke ɗan aljanna shi kuma zai same shi ma lahum min Allah min asinin ba su da wani wanda zai hana ubangiji ya musu wannan abu kana ubusiyar wujuhahum qita'an min Allah muzlima kai ka ce fuskar su saboda tsananin baki wato wani yanci ne daga duhun dare أولئك أصحاب النار waɗannan can da aka faɗi siffofinsu su ake kira 'yan wuta hum fiha khaliduna in sun shiga cikin wutan za su dawwama a cikinta wa zkur ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ambata wa mutananka ya ma'aikin Allah da ya musu yawma na'tiruhum ay alkaqa ranar da za mu tashi halittu mu tara su a guri guda jami'an halin kasancewarsu dukkan min awwalihim ila akhirihim kowa san ya zo ba wanda ya isa ki zuwa filin tashin alkiyama sun ba da kuma zuwa da ashiraku Allah ce sannan mu gaya wa waɗanda suka yi shirka makarantar ko antum wa shuraka'ukum waɗanda suka au- aka bar fara sa tambaye su a matsayin su ina ma ne matsayin ku tsakanin ku da waɗanda kuka bar fara su a duniya fa zayyana bainahum Allah ce ga bayyana an rarrabe tsakanin su da waɗanda aka bautawa da waɗanda kuma suka bautar wa qala lahum shuraka'uhum sai waɗanda suka yi shirkar su ce ba kuntum illa ma ta'budun sai su ba su bauta musu ba an ba su ba ta su ba su dai kawai sun yi bautan sai Allah ya ce ni فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم غافلين فكفى بالله شهيدا أي أبنجي يا إسر من السودة بيننا تكالم وبينكم بكو إن أنا كنا شهيدا من كسن عن عبادتكم غباتركم غافلين ina makamanni kenan na'am
Thank you.
كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون كذلك ذلك اليوم أمام الرابع تبلو كل نفس ما أسلفت كل شيء duk abin da ta aikata za a buɗe shi ba qaddarat min al'amal abin da ta na da ayyukan da ta kaddamar a duniya wa raddu ila Allah maulahum al-haq an juyar da dukkan halitta zuwa mazubancin al'amuranta na gaskiya a sabiti ko shi ne ubangiji madaukakin sarki wa dalla amahum ma kanu yasawun abinda suke farfarwa na mabukarwa na haɗa Allah da wani dalla amahum shi ne ya ɓatar da su na'am
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون
قل من يرزقكم من السماء من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحج من المسجد ويخرج المسجد من الحج ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجاه متعنا مكة من يرزقكم من السماء بالمدى وكيفك هو بدا السماء ومن يشي أجر تاكي يسوكر بروا بدا السماء وعلى الناس والأرض بالنماس ويكبر كيفك بدا السماء وعلى الناس amman yamluku sam'a wal absara wane ne ya mallaki ji da gani in Allah bai so a ji ba ba wani wanda ya so ji in Allah bai so a gani ba ba wani wanda ya isa gani ko bi ma'anar asma'i arka maka hawa ya halici ji ba wanda ya sai halici ji in ba Allah ba ko ومن يخرج الحي من المسجد ويخرج المسجد من الحي wace fitar da matacce daga rayayye ya fitar da rayayye daga matacce wa man yadabbiru al-amr bayna al-khalaiqi wace gurgurda al'amura tsakanin halittu gabaki daya fa sai quluna huwa Allah sai ce maka to ai Allah ne to fa quluna ka da musu ya rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلا تتقونه وذا تصورون تبنجدي سجان وأن أيوكا جمع كان تسي سبا أيوكا ما تتصورون الله سبحانه وتعالى فيؤمنون في إيمان نعم
فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تبصرون
فذلكم الله ربكم الحق فما بعد الحق إلا الضلال فأما تصرفون فذلكم الله تودك ولن أيتي يسركر بهنا بسرعة يفتد الطهارة بقسى يفتد الرحمة بنفتشة يفتد مفتشة ومكيمة وذلكم الله ربكم الحق شنو أبنجدكم نجسيا ومن شرطت تعمل ذلك ko kirkirai da kai ba ma za ba ku haƙi na menene zai zamanto bayan gaskiya sai dai bata ko so da haka bauta gumaka bata ne bauta Allah shine gaskiya fa amma an kaifa tusrafuna an al-imani ma qiyamil burhan me yasa suke jura kansu gaban bin gaskiya bayan ga hujja ta riga ta tabbata cewa Allah ke kashewa Allah ke rayawa sai da gwanintar ma kashewan da rayawa yakan fitar da rayuwa daga matacce ya fitar da mataccen daga jikin rayayye na'am
كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون
كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك كما صرف هؤلاء عن الإيمان الله أنت حكم كما أنت جيل فرس جهلهم إيمان حقت كلمة ربك كلمة أبنجد كتفر دم على الذين فسقوا أي كفروا إتكي لأن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فأنا أتصدق أكرت أنهم لا يؤمنون بغير إيمان نعم قل من يرزقكم قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل من شركائكم من يبدأ الخلق lata da uzza da manata da isafatu da hudan za su iya kirkiran halitta ko min shurakaikum ba ta da karka sun bayu aido waye zai iya yi? waye zai iya kashewa kuma ya raya bayan ma kasar ba da halitta da sace ba da ita ulin na Allah ne zai iya yin wannan yabda'ul khalqa summa yu'iduhu ubangiji shi zai fara halittar ya kashe halittar ta zama babu ita sannan ya sace ba ya ita fa amma ku ba ku na aitu sai ku na an ibadatu ji ma ya muddalani me yasa kuke juya kai gaba da ban fara ubangiji bayan ga da nuri dashi dashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ba muku shi na'am قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وأعلم شركائكم من يهدي إلى الحق والله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهداه فما لكم كيف تحكمون قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كجاء مسواه الله har man shurakaikum yahdi ila al-haqqi akwai ɗaya daga cikin allolan ku da za su iya shiryar da mutum zuwa bin gaskiya bi nasab da hujjaji wa khalq al-ihtidal a kawo alamomi da hujja da kuma wato halitta na alama na shari'a qul Allahu yahdi lil haqq ga musu Allah ke shiryarwa zuwa gaskiya da ban gaskiya da tsayawa akan gaskiya هو الله لما يرفع شريعة إزوا بن قسيا دقيا يا أكاد قسيا أحط أن يتبع أما لا يهدي shi wancan da ke shigarwa zuwa kan gaskiya shi ya fi kamata a bi ko kuma babar shigarwa ko ila yuhuda kenan amma hukum kafa ta hukumun mai yasa kuke yin wannan hukunci hazal hukumal fasida wannan hukunci ɓataccen hukunci ko man ittiba'u ma la yahaqqu ay ittiba'u wanda ba shiryawa bai cancanta a ce an bi shi ba sai wanda ke yin halitta sannan kuma yake shirya da halitta shine Allah na'am ولا يتبع أكثرهم إلا الذنب إن الذنب لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع أكثرهم في إدارة الأصنام أقول ربي يوم شمس سكي بيبا وجم بنتر جمعك إلا الذنب صدقته حركوا يا يند قلبوا فيه آبائهم suka koya a wajen iyayensu su ma suna bi inna zanna shi kuma zato la yughni min al-haqq shay'an ba hubatarwa zuwa kai mutum da gaskiya ko a ce ai zato ce to zato a ana magana ne akan yaqini shi ko annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yaqini ne kawai ba magana zato ko na shi ubangiji عليهم بما يفعلون ذكروا لي قابل بس في أي كتابة نعم وما كان هذا القرآن أن يكثر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن ونم القرآن بيزموبا أن يفترى أشياء أنكر كراتني كوي أشياء ومن ya zama ya kirkiro shi a alƙur'ani ba kira ba ne magana Allah ne inna anzalallahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun da Allah kuma bayan ubangiji a ce daga wajen mana aka samu walakin saudan tasdiqan ladhi bayna yadayhi min al-kutub daga lahul mahfuz aka sauko da alqur'ani mutassarar fitar shi kuma alƙur'ani yana bayani ne daki daki ko na hukunce hukunce da aka ciro shi daga lana mahfuz la da Allah shakka fihi babu kokonto a cikin sa min rabbil alamin alqur'ani daga wajen ubangijin talikai yake na'am أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم an وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين yi فأتوا بسورة مثله وضعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولوا افتراه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوتنا بكن شوى من ذا يحكي إرئروا القرآن قل فأتوا بسورة مثله تفيتنا كتابة تزور سورة كتابة القرآن wacce fi fasahatin wa rahatin ala wajhil ikra fa innakum arabiyuna fusaha misli ka ce musu su zo da wata sura kwatankwacin alqur'ani amma sai ta hada wannan sharadin fi fasahatin a samu fasaha wa balagatin a samu fasika wa rahatin ko saboda ne saboda su ba ai larabawa ne akwai larabawa masu basira kafin zuwan alqur'ani wanda mun faɗe su masu shu'ara jahiliya irin su imrul qais bin hujr al-kindi irin su larabawa masu katu zubiyani irin su zuhair bin abi sulam al-muzanni irin su dafata bin abdul bakr irin su amsar bin shaddad al-ifs wanda suka rubuta shu'ara jahiliya duk basira da tasu suna da basira kafin basira an suka ba waka mara kawo suka mara ne ne ana ji da su wajen saman da mata wajen saman sabu wajen saman yantaki wajen saman hannun wajen saman anus sun iya ajiye waka a inda ya kamata su aje ta amma da alƙur'ani ya zo ce wadduha wallahi iza sada ma wadda aka rabbuka wa ma kala sai hankalinsu ya shiga cikin fata'arrahu sai suka rude sai ba za su iya zuwa da kaman nan ba wa tini wa zaitun wa tini wa hadha al-balad al-amin alif lam mim zalika al-kitabu la rayba fihi طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين والقرآن الحكيم حامين أبن جزوها مشي ده مجنجنو مالا قاسنا رمانا ga su masu basira ne amma ba za su iya zuwa da kaman alqur'ani ba sai ma ce ta shike alqur'ani ba tarahu qul fatu bi suratin mithli wa rubu shukra da wani basira a kasan lafiya a kira lil i'anati alayhi a ce ka zo mu zauna ku taimaka a zauna a kirkiro wa asr inna al-insana fi kufr ba ba cikin ba shine manistata'tum min dunillahi duk wanda ya taimake su ko bayan Allah in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya sai ya ce ni بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم
بل كذبوا بما شاهدوا بعلمه ولما يأتيهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بل هكذا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه sun karanta abin da ba su da sanin shi ne kawai an karanta shi ne alkur'ani walam yatadabbaruhu walamma ra'a fihim tawilu da shi kuma bai fara su ba aka kuma ba fihi min alwa'id karfan abin da ke cikin sa na daga narko azaba da aka tanadar musu kazalika takarribu irin wannan karyatawan da suka yi a qur'ani كذب الذين من قبلكم haka mutanen annabi Isa haka mutanen annabi Musa su ma suka karyata taura da injila da zabura da su da Ibrahim wa Musa fanzur kaifa kana akibatu zalimin ka kalli abin mamaki ya karshen azzaliman ta kasancewa wanda ka karyata wadancan littattafai na annabawa an karshen su baya zuwa da kyau don duk ya ce halaka su muke yi na'am ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمحسنين ومنهم من لا يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ومنهم أقرب بشكنس أهل مكة سمتا من مكة من يؤمن به لأنه إيمان بالقرآن لأن الله ذلك منه سبب أبنجي يا سمعك وانا بهانا بهانا بهانا واسي إيمان ومنهم أقرب بشكنس man la yu'minu bihi abadan akwai wanda ba za su taɓa yin imani da shi ba har abada duk wanda ba za a su ba za su imani da alƙur'ani na to amma ba suna ina duk ba su kashin su ya daɗe da zama ƙasa ko da ba kama wasu ma ba ka ba a gani ko wa rabbuka ubangijinka ka ji Allah kenan yace wa rabbuka shi Allah ma na annabi ne ubangijin annabi ne kawai warabbuka rantsuwa da ubangijinka warabbuka ubangijinka arrabul mufsidina shine mafi sani ko masani da suwaye masu barna tahdirun lahum wannan tsananta ya gare su kamar ana ba su tsoro ne na'am وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم Mm. وإن كذبوك فقل لي أملي ولكم أملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وإن كذبوك إذا سكت فانتد كي فقل لهم كبائس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئتهم من فسر za a ce kazzabu a ce sarrafantarwa waɗannan malamai da suka wuce Allah ya saka musu da alkhairi wato sun ga girman annabi sun girmama annabi sun ga darajar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata magana da za ta zamanto mai kaushi ba sa so su jingina ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ce kazzabu a tattara halarci an karyata a tattara da wani gani a halarci annabi sallallahu alaihi wa sallam sai su ce sarautan farwa karkar an sarki tata an mazaunin tata sai da talauci tukunna sai a durkusa kuma sai a gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai su ce sarautan farwa idan an ce wa haɗar hukun da mahimmanci kalmar zuwa harka majnun ɗaukaci da larabci amma da ba su taɓa gaya wannan kalmar ba sai sun soso ta ta sun mabugun ta ta ta yi sanyi ta ɗauki sai ce ai abokinku ba mai hamanka ba ne sallallahu alaihi wasallam ka bar bayan Allah masoya annabi wanda suka san alqur'ani شيخ الاسلام شيخ ابراهيم الياس رضي الله تعالى عنه irin waɗannan kalmomi yake magana da su akan ganin girman shugaban halitta duk wanda zai da wannan kalmar a bakinsa duk wanda zai nasarta annabi da irin wannan kalmar ta ganin girma haɗa mana malam an lalata ayyukansu ba su da komai gobe kiyama da sun mutu da haka ba su ki su mutu amma wallahi da sun mutu ta za su shiga don ba za su samu komai a wajen Allah ba domin ba a samun komai a wajen Allah sai an gama komai da sai a samu komai shi kuma mai komai da su ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shakam Allah ta abubuwa da kuma da amfani da shi da ya halicce su ba za su tattara ba annabi shi kuma manzo Allah shi ke yin yadda zai yi da su sai da kodannan malamai sai suka girmama annabi suka gani kimarsa da darajar shi da girman shi su kuma waɗannan malamai duk duniya mutane ɗaya ne kawai su ne malaman da kake bi nake bi kake so nake so su ne malaman sufaye wajen girmama annabi da ganin darajar annabi da ganin kimar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani shehi da yake ganin manzon Allah mutum ne kamar shi babu shi ba a so sai da haka ne ma bai gaya mishi maganar da zai gaya wa abokin shi bai gaya mishi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko آه كذلك تكذب كفر الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يعلم ومنهم من لا يعلم به وربك أعلم بمسجدون وإن كذبوك فقل لي أعلم إذا سك سري فاتبقي فقال رسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أملي أيكي لا معاد ولكم أمركم أيشنكما أيشنكنيكم لكل جزاء أرمش sai ya ba aiki to za a sakan ka musu da gwargwaron irin abin da yi an tamku da wani wanda a amalu duk abin da yake aka ta kubbar an ta da shi wa ana nima da hulƙun mimma ta amalun nima na ba aika da aikin da kuke ba zan aikata ba wannan aya amma ita ta sakama kafin al'umarni da jihadi wa hada man shukun bi amatu sayf sai Allah ya ce mu ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولا كانوا لا يعقلون فأنا يا أمرس yana ba annaba kan salatu wassalamu labarin su to ai su wasu irin kurame ne kuramen kuma wato waɗanda aka toke kurmansu aka rufe inda ba su gane gaskiya su ji ta har su iya ɗauka su amfani da ita sai Allah ya siffanta su ومنهم ما يستمعون إليك daga cikin su aya kai masu jin ka kana karanta alqur'ani ko idan karanta alqur'ani idan kana karanta alqur'ani yastami'una suna sauraro amma afa anta tusmi'u summa wanda aka kawo kunnan shi kurma wanda ba zai karɓar magana ba zai amfani da ita za a iya jiyar da shi a shabbahum bihim Allah ya siffanta su da haka fi adam intifa'i ma yutla alaihim sai ba ku ji amma abin da zai musu amfani ba walau kana ko da ya kasance ma a samu tare da kurancin nasa la ya aqiluna ba su da hankali ai ba ta dabbaruna ba ta dabburi akan abin da ya shafi alqur'ani na'am إليك أفأنت تهدي القرية ولو كانوا لا يبصرون wannan ayoyi guda biyu suna suka nuna cewa kafirai da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama ba wanda za su yi imani su gane shi su fahimce shi haka yana su na yanzu wallahi ko a zamanin annabi su tsaho ba za su imani da shi ba sai da wannan ka'ida da duk wanda ke karanta alqur'ani daga bakara zuwa nasi ya san wasuwar madakul lahu min al-ard in ji shan ibrahim radiyallahu ta'ala anhu domin ga sauran da Allah da annabi alaihi salatu wassalam ake yin sa don haka ya zama to cewa wa wannan man yanzu ilaika daga cikin su akwai masu kallon ka yana kallon ka amma a ce mutum ya ji annabi bai ga komai ba ya ji magana Allah bai ji komai ba a wannan mutum akwai halin tambaya a tattare da shi haka kuma a ce mutum ya karanta alqur'ani daga bakara Allah har yana a gaban kirji yana cewa ya haddace alqur'ani sai ce ka gaya min tun daga bakara Allah wata aya ce ta ce a so annabi don nan da zai kana samun wahala wanda kuma ce wannan magana na shi musulmi ne musuluncin nan kuma addinin annabi Muhammad ne shi ya fara shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana rubuta suna kallanka da ido a fa'anta tahdi li ummi walau kanu la yasirun ubangiji ce an yanzu ka iya shiryar da ka nuna wa mutum mara ido wanda ma ba yanka gululun idon ba ka dinga nuna masa abu ka ce ga kallu wannan kalla abu zai gani ba ai ko su Allah ya siffanta su ne da makanta bayan fi abin ihtidai cewa ba za su taba shirya ba bar a gaban Allah ubangiji ya tsara ta kan wani matsayi babba fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba idan da ya makance a zuciya ce idan ana yaban annabi alaihi salatu wassalamu in kana son annabi ya kamata ka ji wani abu a zuciyarka شفاء ما عقيدة شوى وأحسن منك لم تراقب عيني وأجمل منك لم تلد النساء ومت مبرئا من كل عيب يتي كأنك قد كلت كما تشاء النبي يتي كما يتبع وإن بيتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم domin wannan wannan suka yi bin zuhannun da suka yi suka shi mai yin wannan waƙoƙin ka duba mahimmancin waƙar annabi bargo ta sai ɗauka bayan wani ya zo ya ce bargo kuɗin duniya ya ce ina ai da na a kare duk kuɗin duniyan nan ya ce na ba sai da bargon nan ba aka ce to me za ka yi da bargon ya ce ku bari za ku gani sai dai yin tafiya ya ce in ya mutu abin da shi da bargon shi wannan ya isa isa girma da soyayyar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba dama ka ji ana yaban annabi baka ji wani abu na daɗi a cikin zuciyarka ba sai da soyayyar manzon Allah sai da haka sai Allah ya siffanta su da kurinta ya siffanta su da makanta sai ya ce ni إن الله يظلم الناس شيئا ولكن الناس Hmm.
ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لن يشيء بانجيجي لا يظلم الناس بل ظالمت متاني شيئا كوكتا ولكن الناس سيدسوا متاني أنفسهم يظلمون سوسك ظالم شكاو wanda bai so annabi ba wanda bai so annabi ba ya ci kanshi to ba Allah ne ya zalunce su ba suka ga kansu suka tsinci kansu gidan wuta a sai da su suka zalunci kansu da kansu na'am
ويوم يحشرهم ترى إلا ساعة من النار إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم Mm.
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد كثر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ويوم يحشرهم أبنجد شراما بذلك تعاشوا كأنهم لم يلبسوا في الدنيا أو القبور kar ka ce ka an dinnan ma'anarta ka annahum kamar cewa su lam yalbasu ba su zauna a duniya ko kamari ba illa sa'atan min an-nahar sai wani dan wato yanki na hanyoyi na rana na duniya har ma da hasaba wa alhamd da za ku gani a filin mahashar ya ta'ala da farko idan as- mutum ya tashi daga karansa zai iya gane wanda yake kusa da shi in an makamanta ta ka binne su yana ta wane ya kowa zai gane kowa amma a ɗan minti kaɗan kuma an shiga ruɗu an daina kuma fahimta kenan ba abin da za ka dinga ji malam sai dai kawai kana ji wani mala'ika na cewa halun mu halun mu kowa yana ji ga ku taho nan kawai ana tafiya kuma ba a wanda zai iya wani magana fala tasma'u illa amsa sai dai ka bi kawai tafin kafa kawai ta ta ta ta ana tafiya ina za a ba a sani ba inda za ka inda wannan ne kira maka ta kawai maka ke tafiya ba wani ne gane wani annabi ne mutum ko mutum ne ko kuma aljani mutum ɗaya shi ne mutum dama ko al'abdu haƙƙan wala na wa abdu shi kan ko a jikinsa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam saboda ya tabbata da bayanan ya alhuna ba'dhum ba'dan idza bu'ishu ana tashin mutane da kabari kowa yana iya gane kowa ana magana wa rana wa rana summa yanqati al-ta'ar sannan kuma sanayya ta kare kenan mashiddatu ahwali saboda tsananin ahwali al-qiyama musiba ta tashin al-qiyama kan kafir allazina kazzabu bi liqa'i Allah hakika waɗanda suka ƙaryata saduwa da Allah shine tashin alkiyama kan kasira sun tafi wa ma kanu muhtadin kuma ba su zamanto shiryayyu ba na'am su gaba Mm. وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا نرجعهم ثم الله شهد على ما يفعلون والله إن جئوا بانجدي نرينك بعد الذي نعدهم دعونا نونا مكا ونفاشن أبند مكا المسو الكوي من العذاب نمد عذاب في حياتك في كيد حياتك manzo Allah ya je aljanna manzo Allah ya je wuta a cikin gangan jiki jiki da jini ko aw la tawaffa ta'bidihim ko kuma kai tabarli ila rafiqil a'la kafin a mutu azaba fa ilaina marju'uhum ko sun ki ko sun so wajen mu za a dawo da su summa Allahu shahidun ala ma yaf'alun sannan ubangiji muddali'un ya bujiro musu da duk abin da suka aikata a nuna musu cewa lan takfir bihim nan da sare farkon da kai da suka yi wa kufrihim da kafircin su wa yu'azzibuhum ashadd al'azab sannan ubangiji ya musu azaba mai tsanani na'am wa
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولكل أمة من الأمم بقوة الأمة بقسم الأمة وند الله سبحانه وتعالى يأجي سبان كسا رسول أن أيكو مسو منزو أقول بكادا بأكتورا مسو ya gaya musu Allah ɗaya ne kuma Allah shi ne abin bauta. Lakin farko daga Allah ya sa wa salatu salamu zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ajiye wasu shekaru kusan ɗari shida, ɗari biyar da saba'in ko ɗari biyar da sittin. Wannan ba ko wani annabi ba zamanin fatarati ne kawai. Ba kawai wannan zamanin fatarku wasu suna tafiya a kan littafin annabi Musa ko annabi Isa ko kuma suna kan addinin annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da lokacin ya tafi aka gangaro gangarowa alƙur'ani ya zo sai Allah ce to su waɗansan da suka rayu a zamanin da babu annabi ba a ko musu kowa ba sai ce mani hita da fa inna ma ya haka dine nafsi wa man dalla fa inna ma ya dinu alaiha wa la tadhuru waziratun wizra ukra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula kaga Allah ba zamanin kowa bane in bai aiko annabi ba ya ce a kai ka tsira ya ce a ka tsiri da ka tsira ba ko wani kuma ya fa kan idza jaa rusuluhum idan manzannin su suka zo musu ilayhim zuwa ga su fakazzabuhum suka tabbatar da su ubiya bainahum bil qist sai Allah ya musu hukunci da adalci adil adal da adalci wa yu'azibuhu sai ubangiji ya azabtar da su wa yanzu rusula ya tsayar da manzannin ومن سبقه ده duk wanda ya gaggata annabin ko manzon wa la yuzlamuna ba wanda Allah zai zalunta a cikin su